الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu don gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a yau 20 ga watan hudu shekara ta 1439 wanda ya dace da takwas ga watan daya shekara ta 2000 da goma sha takwas miladiya muna darasi na goma sha bakwai a cikin suratul isra'i da taimakon allah ta'ala yau za mu tashi akan aya ta tamanin da biyu wai da an amna alal insani a arada wani abi janibihi na ma'ara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا Allah madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da hali irin namu na 'yan adam da ɗabi'u da muke sifantuwa da shi ko da su na butulci da rashin yi wa Allah godiya da kuma hali na nuna wato ko in kula da ban damu ba akan ni'imomin da Allah yake mana Allah maɗaukin sarki yake cewa وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا yayin da muka yi wato ni'ima ga ɗan adam ni'ima ta lafiya ni'ima ta wadata ni'ima ta kwanciyar hankali da rashin tashin hankali ni'ima ta ilimi ni'ima ta nisan kwana ni'ima ta dukiya arziki kadara duk wata ni'ima da zaka iya cewa ni'ima ce ka dora ta akai wa idza an'amna 'alal insani yayin da muka yi wa dan adam ni'ima a'rada sai ya kauda kai an ta'atina wa shukrina ya kiyayi mana da'a ya kiya gode mana inji Allah wa na'abi janibihi sai kuma wato ya nisance mu shine wani abi janibihi ana nufin ibta'a da anna sai ya nisance mu in ji Allah sai in mun masa ni'ima sai ya bar Allah sai ya kama duniya ya guje mu ya nisance mu ya juya mana baya kalmar annayu a larabci da hanza annayu tana nufin albu'udu nisanta shi yasa ake cewa makanun na'in a larabci makanun na'in ma'ana wuri mai nisa wuri mai nisa ai makanun ba'idun na'a fulanun an shai'i na'yan yani ibta'ada anhu ya nisanci wannan abu shine na abi janibihi ya kauda kai ya nisance mu yayi nesa da mu wa iza masahu sharru kana ya'usa Allah ya ce idan sharri ya same shi ya samu shi dan adam kamar talauci kamar rashin lafiya to sai ya zamanto mai ɗauke tsammani kuma akan ramar ubangiji in musifar tattirfafe shi sai kuma ka ga yana nuna ma kamar to ai shi ma Allah ma baya son sa fi halati sihhati wal ghina lokacin da yake cikin lafiya da yake cikin wadata yana girman kai yana ɗaga'i yana nuna isa yana kambama a lokacin talauci da rashin lafiya sai kuma ya zo yana ɗauke tsammani har ma ya shiga cikin ɓacin rai da bakin ciki cewa wai shi an watsa kashi da shi ba a yi masa ba a nan abin da ake nufi da al'insan ana nufin jinsin al'insan kamar ya jinsin al'insan mana dan adam gaba daya haka wasu malamai suka ce mana ba wani mutum ne guda ɗaya ake nufi ba ɗabi'ar mu ne mu mutane ko da yake ba za ka ce ba ana nufin duka mutane gaba ɗaya ba amma ana nufin ɗabi'ar mutum ne kenan zai iya yiwu akwai wani mutumin da bai da wannan halin kai tsaye gaba ɗaya kamar yanzu annabi cikin annabawan Allah za ga ba halinsa bane haka amma ana iya samun wasu ba annabawa ba ba manzanni ba su bantu da wannan sifa a cikin mutane akwai almominuna sadiquna akwai almunafiqun akwai alkafirun akwai akwai da sauransu ta wannan dai Allah yana bayani akan halin wasu daga cikin mutane idan musu ni'ima sai su kau da kai su nisance mu wa idza wala in azaqana al insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur a wata aya din wala in azaqnahu na'ma ba'da dharra massatu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur illa alladhina sabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir kamar yadda ya zo a cikin suratul hud kaga wannan ayoyin kamar suna fassara mana wannan aya din ne ta cikin suratul al-isra nabiyar mutum ne wala in azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur in mun dandana wa dan adam wata ni'ima daga gare mu da rahama da jin kai da tausayi sai kuma muka dauke masa mun bashi sai muka dauke masa to sai ya zamanto mai dauke tsammani mai butulcewa ubangiji amma wala in azaqnahu na'ma ba'da dharra amassatu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur kaga anan sai alfahari duka wannan kaga sai Allah ya ware yace illal ladina sabaru amma banda wanda suka yi hakuri wa amilus salihat suka yi imani suka yi aiki na kwarai ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir Allah ya yi mana bayani a cikin wannan aya hali irin na wasu daga cikin mutane amma kuma sai ware masu haƙuri da aiki na ƙwarai kenan masu haƙuri da masu kyakkyawan aiki ba su sifantu da wannan sifa ta musanta ni'imar ubangiji ba tabaraka wa ta'ala imam al-alusi yake cewa abin da ake nufi da al-insanu a cikin wannan aya wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi yace jinsul insan a kamar yadda muka yi bayani a baya to wannan kenan wa idza azaqana an-nasa rahmatan farihu biha a wata ayar Allah ya ce la yas'amul insanu min du'a'il khair wa in massahu sharru fayausun kanut makamanciyar wannan aya ne wa idza azaqana an-nasa rahmatan minna rahmatan farihu biha وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون kaga irin wannan ayan ne to sannan sai Allah tabaraka wataala ya ci gaba da yi mana bayanin cewa babu abin da yake buya gare shi na halin mutane Allah ka rufa mana asiri Allah ka azurta mu da binka da maka da'a da yin biyayya gare ka ma'ana duk abin da mutum yake aikata Allah yana kallon sa kuma Allah yana sanar da shi ba wani abin da yake buya baya ɓuya gare shi tabaraka wa ta'ala yana ɗaukan lissafi ta hanyar mala'ikunsa to shine sai Allah ya ce mai kuma
قل كل يعمل على شاكلته فربكم فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله يجي قل كل يعمل على شاكلته قيام يا محمد كل صلى الله عليه وسلم كل kowane ɗaya daga cikin mutane ya amalu ala shakilatihi yana aiki ne akan hanyarsa da Allah ya ɗora shi kalmar shakila tana nufin tariƙa tana nufin mazhab kowa yana aiki ne akan hanyarsa da mazhabinsa mana inda yake tafiya kai kamar yani ana nufin tariqahu wa madhhabahu alladhi yushakiluhu ko yushakil wa yunasibu halahu wanda ya dace da halinsa a wajen shirya ko bata wasu shiryayyu wasu batattu kullun ya'malu ala shakilatihi an ciro wannan kalmar shakila ne daga fadin larabawa tariqun zu shawakil tariqun zu shawakil haka suke cewa wato hanyar da take take take da wato hanyoyi da dama tarke da rassa masu tarin yawa qul kullun ya'malu ala shakilatihi abdullahi dan abbas ce ga ya musu kowane mutum yana aiki ne a bisa nahiyarsa imamu mujahid yace kullun ya'malu ala shakilatihi kullun ya'malu ala tabi'atihi kowane mutum yana aiki ne a bisa ɗabi'arsa yadda Allah ya yi shi ko ba ka ba ko kuma akan niyyarsa in ji katada ko kuma ka ce a bisa addininsa in ji ibn zaid ko ka ce akan hanyarsa da masabarsa kamar yadda muka yi bayani da su ya ce amma ubangijinka shine ya fi sanin kowaye yake kan hanya ta shiriya farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila da ya musu a wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan annabi kowane ɗaya daga cikin ku ya ku mutane yana aiki ne a bisa hanyar da ta dace da halinsa kuma ta dace da inda yake fuskanta ta dace da aƙidarsa da sulukinsa wanda Allah ya halicce shi a kai kuma ya dora shi a kai amma Allah shi ne fi sanin waye yake kan shirya ahda sabilan wa aqwamu tariqa kuma Allah shi zai sa kai yara na tashi alkiyama ga mutane akan abubuwan da suke aikatawa wanda ya kyautata zai ga kyakkyawa wanda ya munana zai ga mummuna wannan aya tana nuni ne akan masu kyakkyawan hali da kyakkyawan zuciya cewa suna da al'aqibatul hamida wato ƙarshe wato abun yabo sannan kuma tana jan hankalin mutane masu fandarewa akan hanya ta gaskiya wanda suke barin hanyar gaskiya wanda suke bin hanyoyi na shaidan suna da su'ul masir mummunan makoma kuma Allah ba abin da yake buya gare shi la takfa alaihi khafiya zai kuma saka wa kowa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara bayan wannan sai Allah madaukin sarki yayi kawo mana bayani dangane da irin tambayoyi na rashin mutunci da rashin kimantawa da kafirai suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma da ya faɗa kuma ya faɗa amsa akan tambayar ba don kuma don annabi ya ba su amsa akan tambayar da suka yi wa yas'alunaka anir ruh suna tambayanka dangane da rai yas'alunaka anir ruh suna tambayanka dangane da rai ruhul insan kenan ka gaya musu rai ƙulin ruhu min amni rabbi al'amari na ran ɗan adam wani abu ne da ya shafi ubangiji tabaraka ta'ala shi ya san ina ya sa shi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba ba ku komai ba cikin ilimi sai abin da yake kaɗan riwaya ta zo cikin sahih bukhari daga abdullahi bin mas'ud yace wata ran ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata gona manzon Allah ya je kishingida a jikin wani itace ko wata sanda sai ga yahudawa sun zo wucewa ta wurin sai su yahudawan suke gaya wa junansu ku tambaye shi wai yaya rai yake ne rai a jikin mutum kuma a ina yake sai suka tambaya annabi sai manzo Allah bai ba su amsa ba sai shi abdullahi dan mas'udi sai ce daga nan sai na gane cewa yana jiran wahayi ne ana mai wahayi ne ana ba shi ansa sai na tashi daga inda nake na bar wurin dan annabi yana ganawa da Allah ne a lokacin ya ce sai gashi Allah ya saukar da wais alunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi kulir ruhu min amri rabbi ga musu rai daga al'amarin ubangiji na ne al-imam ibnu kasir bayan ya kawo wannan riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud da wannan siyaki da ya kawo um, sai ce wannan ayar ta Madina ce kuma wannan aya din ta sauka ne lokacin da yahudawa suka tambayi annabi a madina kenan tambayar da aka yi masa a madina ne aka yi mai tambaya duk da cewa duka suran nan gabaki ɗayanta makiya ce amma wannan aya ta wais alunaka anir ruh ulil ruhu min amri rabbi aya ce ta madina kenan ana iya samun sura da take yar makka ce amma a samu wata aya ko kwaya ɗaya ne kuma ta zama yar madina um, wasu za su iya cewa ko wasu malaman suna cewa ai aya da sura dai ta maka ce gaba ɗaya amma wannan aya ta daɗa sauka ne a madina mana nazalat marratan saniya kenan kamar yadda ta sauka a gare shi a makka kuma dama ana iya samun aya ta sauka sau biyu ana iya samun maimaito saukar aya kalmar arruh a larabci ko in ce a cikin alkur'ani tana zuwa da ma'anoni masu yawa ana fassara arruhu da alwahyu kamar yadda Allah ya ce yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi kaga yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi ana nufin yulqil wahya ne kenan arruhu anan a cikin alkur'ani tana nufin a wahayi ne ruhu tana zuwa da ma'anan karfi alƙuwa kamar yadda Allah ya ce ula'ika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu kaga wa ayyadahum bi ruhin minhu wa ayyadahum bi quwwa da karfi kenan kamar yadda ruh kuma tana iya zuwa da sunan jibril alayhi salam malaika jibril ma ana ce da shi ar-ruh nazala bihi ar-ruhul amin ko ala qalbika litakuna min almunzirin kaga ar-ruhul amin tana nufin malaika jibril ne kamar yadda ar-ruh tana zuwa da ma'anan alqur'ani wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman ruhan min amrina ay qur'anan min amrina ko min indina kenan daga cikin al'amarin ar-ruhu tana zuwa ma da ma'anar isa dan maryam kamar yadda Allah ya faɗa wata ayar innamal masihu isa ibn maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu kaga wa ruhun minhu ana nufin isa dan maryam alaihi salatu wassalam to yanzu me ake nufi da arro a nan gurin malamai jumhurin malamai gaba daya sun tafi akan arruhu shine rai dai wanda yake jikin dan adam a nan ɗan rai ake nufi na jikin ɗan adam wanda shi ne ɗan adam zai kasance yana raye idan babu shi kuma ya rabu da jikin mutum zai a ce ya mutu to me tambayar suna tambaya ne an haƙiƙatin ruh wai me ya haƙiƙanin rai ne yaya rai yake a ina yake a jikin mutum ku tambayi muhammadu ya gaya muku a ina rai yake a jikin mutum duk da cewa an samu su malamai suna faɗa cewa abin da ake nufi da ruhi a nan ana nufin alƙur'ani yas'alunaka anil ruh ay yas'alunaka anil qur'an anil qur'an wasu sun faɗi jibril wasu sun faɗi isa din da muka faɗa da sauransu amma dai a nan maganar jamhurin kamar ita ce tafi kusa da daidai saboda Allah ce kulin ruhu min amri rabbi gaya musu harka ta rai abin da ya shafi ran dan adam wani abu ne da ya shafi ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ba dole ne duk abin da yake jikin dan adam ko komai na rayuwa sai Allah ya yi bayani ya yake ba don a nuna maka gajiyawar ka kai dan adam din shine aka sa maka ran a jikinka a ce ga wani abu a jikinka amma baka iya detecting ka gane a ina yake ba don a nuna ma kai gajiyayye ne lasta bishai kai ba kai ba komai bane ba to kuma Allah bai yi bayani wa manzon Allah a ina ya ajiye rai ba sallallahu alaihi wasallam shi sa ce qul ruh ga ya musu bil izhar aka bayyana kalmar ruh din sha'anin rai to yana cikin lamarin da ubangiji ne ke banci kansa da sanin ya yake mana ar-rabbu wahdahu huwa al-alimu bi sha'aniha Allah shi shi kadai shine masani akan sha'anin rai ba ba wa wani dama ya san me ran dan adam yake ciki ba shine qulir ruh min amri rabbi malamai suka ce kamar da imamul qurtubi ya kawo a tafsirinsa ya ce wannan aya ɗin dalili ne akan nuna cewa ashe rai halittar Allah ne ko ba ka bane Allah ne halitta mana amru ne azim sha'anun kabir min amri Allah ta'ala Allah ya ɓoye matsalar rai ɗin bai gaya kowa ba don don ya sanar da ɗan adam wato akan gajiya wa shi ɗan adam ɗin kamar yadda imamu qurtubi yake faɗa amma shi Allah shi yake banci kansa da sanin lamarin wannan rai ɗin kuma ba wanda zai gano yaya ina yake to kenan ɗan adam da kansa ya gagare gane wani abu na halittar Allah halittar Allah da take a jikinsa ne a jikin shi dan adam to ina ga kuma mutum ya ce sai ya gano hakikanin yadda ubangiji yake shi kansa tabaraka wa ta'ala wa ma wutitun min ilmi illa qalila ba a baku komai ba a cikin ilimi sai kaɗan eh ilimin da aka baku kaɗan ne ba a baku ilimi mai yawa ba ya ku masu tambaya akan rai ilimi ma na duniya da aka baku gaba ɗaya kalilan ne aka baku ba mai yawa aka baku ba idan an hada da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala to ya za ku ce sai kun an gaya muku me rai yake ciki me yasa ba ku tambayi sauran al'amura ba na duniya da ba a baku ilimi akan su ba to sai Allah ya ce me kuma mana ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيراً ƙarin bayani malamai suna faɗa cewa yana da kyau a gane cewa lamari na rai lamari ne na gaibu la yudrikuhu illallah ba wanda yake riskar al'amarin ran ɗan adam in ba Allah ba yanzu ka ga ka da ranka amma an tambaye ka aina yake ba za ka iya cewa ga inda yake ba ko akwai wanda zai faɗa akwai wani bature da zai ce ga inda rai yake kame kame ne kawai ake yi amma kuma an gan kana tafiya sai a ce kana da rai wannan yake nuna dan adam gajiyayye ne a kalla wallahi gajiyayyu ne mu ga abu a jikinka amma baka yi saka fada inda yake ba ya nuna gajiyawarka kuma ya nuna girman Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya kuma tana tsoratar da mu da faɗakar da mutane masu kutsawa a cikin lamarin gaibu na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ba a sa su yi bincike a kai ba kada mutum ya je ya shiga cikin abin da Allah ya ware wa kansa da sani
ko ba ka bane ya ce sai ya shiga ciki sai Allah kuma yi bayanin ƙudurarsa da ikonsa a aya ta gaba yake cewa wala in shi'na lanadhaban nabil ladhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alaina wakila in mun ga dama na sai ubangiji in mun so wannan mawti'atun ne da qasmin mahzuf jawabuhu lanadhabanna wallahi la in shi'na kenan lanadhabanna bi hadha alqur'ani alladhi awhayna ilayka wallahi ya muhammadu in mun ga dama wannan qur'anin da muka yi wahayi zuwa gare ka sai mu tafi da shi mu tafiyar da shi kamar ya mu tafiyar da shi ka neme shi a kirjinka ka rasa shi kai kai ka tuno qur'anin ka gagara tuno shi ba kai ɗaya ba ma duk mabiyanka wala in shi ina la nadhhabanna billazi awhayna ilayka za a iya zuwa a nemi ƙur'anin a ƙirjin mahaddatansa a neme shi a rasa Allah ya ce in na ga dama zan iya kwashe shi in tafi da shi gaba daya duk wanda Allahu akbar duk wanda Allah ya bashi ƙur'anin ya haddace shi fa Allah ne yake daukowa yake sama a cikin ƙirjinka shi yasa lokacin da ya ga dama ka karanta lokacin da ya ga dama sai ya dauke suratul fatiha da kake gadara kullum sai ka karanta su goma sha walla wata ran kana zuwa tsakiya sai wuta ta dauke shi manta aya qur'anin nan da kuke gani kar ku dauka wai koyaushe ne ne rauni ne wai akwai mu'jiza ba koyaushe ne ne rauni ba akwai na rauni na rashin karfin hadda akwai wannan ana gane shi amma akwai na gwanaye ma kana cikin zuba karatu taryam taryam taryam kurin sai a dauke maka wuta ayar ta gaban wallahi kasa tuno ta malam ka je ka dawo ka je ka dawo ta ki zuwa tunda annabi ma an yi masa alayhi salatu wasalam yana cikin sallah duk wuta ta dauke ya je ya dawo ya je ya dawo suka kasa tuna masa kuma kawai sai ya rukuyi dama haka aka ce in ka je ka ga ka manta kawai ka yi rukuyi kawai ka huta ka hutar da wani sai da idan da sallah yake tambaya yake cewa wai a masallacin nan ba su wane su wane ne ya rasulullahi ba su ubayyu ne ubayyu dan ka'ab ahlul qur'an ya ce wallahi ya rasulullahi ina nan ya yi baka tunatar da ni mai ce wallahi kwarjinin ka ya rasulullahi kwarjini yana ji gashi abin ya kasa dora masa ayar saboda kwarjinin annabi alaihi salatu wassalam idan mutum yana yi maka kwarjini zaka ga ko wani abu ne sai gaba ka iya mai magana ba to annabi yana da kwarjini ba wanda ya kai shi kwarjini so maganar aya din da kake gani ko ko ayoyin qur'ani ko sura daga cikin surorin alqur'ani wallahi malam ba a cin alfari akan su qur'ani a dunkule ga baki ɗinsa ba a alfari akan shi dan wallahi idan idan Allah ya ga dama tabaraka wataala wallahi sai a zo ka nemi qur'anin ka rasa wallahi ka nemi ayar ka rasa ko ka nemi surar ka rasa to shine ma'anar wala in shi ina lanadhabanna billadhi auhayna ilayka alladhi auhayna ilayka wanda muka yi wahayi zuwa gare ka shine qur'ani sannan kuma ya ce ba za kuma ka samu wani wakili ba sun malata laka bihi alaina wakila ba za ka samu wani wakili a kansa a kanmu ba tabaraka wata'ala abinda ake nufi wallahi allah rantsuwa yi wallahi za mu iya tafiyar da wannan alkur'anin daga kirjinka ya muhammad kuma wallahi baka isa ka samu wani mutum guda ɗaya da zai dawo maka da wannan ƙur'ani in muka ɗauke ba ba ka da wani wakili da ya isa ya tsaya maka ya dawo maka da wannan ƙur'anin muka tafiyar da shi ba kuma ba ka da wadda ya isa ya tabbatar maka da shi ƙur'anin in ba mu ba sai dai illa rahmatan min rabbika sai dai rahama daga ubangijinka wannan kuma jin kai ne daga gare shi shi ne mai suturta ka ya suturta al'umma gabaki daya shine kuma mai iko da komai inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalarsa a kanka mai girman gaske ne nan Allah yana bayani ne irin baiwar da yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yadda ya saukan masa da alkur'ani ya bar masa shi kuma a kirjinsa ya haddatar masa da shi kuma ya sanya shi ne sayid wala da adam bayan ya bashi ƙur'ani kuma ya sanya shi ne shugaban ɗan adam cikamakin annabawa ya bashi almakamul mahmud ranar tashi alkiyama imamu zamakshari a cikin alkashab zamakshari almutazili kenan ya ce wannan imtinanu ne azimu min Allah baiwa ce mai girma daga Allah tabaraka wa ta'ala bi baqa'il qur'ani mahfuzan ta yanda ya bar alqur'ani ana iya haddace shi ba'da al-minnati al-azimati fi tanzilihi wa tahfizi bayan bayani da Allah ya na babban baiwa da yawa mutane na saukar da shi da kuma haddace shi da kiyaye shi yace to fa ala kulli dhi ilmin Allah yakfala an hataini alminnataini duk wanda yake da ilimi Allah ya bashi Qur'ani don duk wanda ya hada shi Qur'ani mai ilimi ne Allah ya bashi wannan baiwa to in ji imam yace kada mutum ya dai manta da wannan baiwa da Allah ya masa kuma wal qiyamu bi shukriha ya tsayu da bayyana godiyarsa ga Allah akan bashi Qur'ani da yayi da kuma kiyaye ƙur'anin da ya yi ya tsare shi a matsayinka na musulmi Allah ya tsare maka littafinka bai bata ba inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun mu muke saukar da mu muka saukar da azzikiru alquran kuma mu ne masu kiyaye shi lahafizuna har rantsuwa yace mu ne masu kiyaye shi da ba dan haka ba da wani abu ya faru so ashe kaga wannan yana nuna mana ajiye ƙur'ani a cikin kirazan mutane yana daga cikin kiyaye ƙur'ani Allah ya tsare shi a cikin kirajen mutane to shine sai Allah ya sake cewa mai kuma قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الله مدوكاكين سركي ya ci gaba da kuma bayani mai girman gaske dangane da abin da ya shafi shi kiyaye alkur'ani din ya kalubalance mushirkai ne da kafirai gaba daya kulla iniji ta ma'atil insu wal jinnu gaya musu da a ce mutane da aljanu za su haɗu su yi tarayya ala an yi atu bi misli hadal qur'an dan su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani la ya atuna bi mislihi ba za su iya zuwa da kwatankwacinsa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashen su yana taimakon sashi ka gaya musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga waɗannan mushirkai na makka waɗanda suke yaƙarka suke faɗa da kai a kan wato ƙur'anin nan da allah ya baka da kuma ƙalubalantanka su ne har suke cewa launa sha'ula ƙulna misla haza mu ma in mun ga dama sai mu faɗi irin wannan ƙura'an da kake kawo kake faɗa sai mu faɗi irin shi haka suke faɗa gaya musu ala sabili tahaddi wa ta'ajjuzi ko wa ta'jiz ka kalubalance su ka nuna gajiyawarsu wallahi da mutane da aljanu za su haɗu su yi ittifaki su zo da irin wannan alkur'ani su ce za su kawo shi daga gare su wallahi ba za su iya ba ko da sashen su da sashe za su haɗu su taimaki juna da mutanen da aljanu a nan an amfaɗi mutum da aljan ba don kuma don a nuna cewa da za su haɗa ƙarfinsu gaba ɗaya duk mutane duka da aljanu duka da jinsinsu gaba ɗaya banda misalin mala'iku tunda mutane ne suke rayuwa da aljanu su ma mukallafai ne to la ya tuna bi mislihi wallahi ba za su iya zuwa da kwatan kwatankwacin shi alkur'ani din ba ko da kuwa wato za su haɗu suna taimakawa junansu wallahi la yastati'una al-isyan bi mislihi ba su isa su kawo irin shi ba kai ko aya guda ɗaya ma kai ko sura guda ɗaya ko mun karancin sura ɗin ba za su iya kawo ba kisa a wasu ayoyin Allah ya bayani irin tarayyar da su suka yi ai ko da za su yi tarayyar ko tarayyar da suka yi su kafirai suna bata annabi akan alkur'ani da su kan shi ya yi tahaddi gare su ya ce ba su yi sassakawa surori guda goma ba ma ƙur'ani da yake da sura 116 an ba su dama in sun yi sassakawa guda goma am ya ƙulu naftara walfatu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin su ba cewa suke ƙarya bane kirkirar su aka yi to a gaya musu zo mana da surori guda goma irinsa kirkirarrun tun da ƙwar'ani kirkirarsa aka ce kuma ku kirkiro goma kawai wancan ai 116 ne ko to ko ku kirkiro goma kawai inda gaske kuke ya sake cewa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin mislihi min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin idan kuna yin shakka akan abin da muka saukar akan bawanmu to ku zo mana da wata sura guda ɗaya irinsa irin ƙur'ani ɗin sura irin ta ƙur'ani can an ce su kawo goma sun gagara to yanzu an ma sauko an ce su kawo ɗaya ku kuma kira shaidunku waɗanda ba Allah ba da gaske kuke yi can ma yace da in kuntum sadiqina أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين نما يتي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إن قسكيكم كيف لا إنا مشركي سكا كاسا بس إيا كاو سورة ديابا بل أنتنا سكاو سورة قوما suka ci gaba da barnarsu kuma duk da sun kasa amma ba su daina sukan ƙur'anin ba shi sa Allah ya bayani ya ce ka walaƙar sarrafna lil nasi fi hadal qur'ani min kulli mathal fa aba aksarun nasi illa kufura haƙiƙa mun yi wa mutane bayani dukkan misalai a cikin qur'anin muka ta buga wa mutane misalai ku yi kaza in ba ku yi kaza ku yi kaza in ba kaza ku yi kaza amma ina da yawa daga cikin mutane suka ƙi illa kufuran sai dai kafirci muka yi bayani muka maimaita ƙur'ani ya yi bayani ya maimaita ya ja kunne ya faɗakar amma ina wala ba su iya ba ba su iya su daina ɓarnar ba ba su iya su daina ƙaryar ba fa'a ba aksarun nasi illa kufura da yawa daga cikin mutane suka ƙi sai dai su su kafirce abahu al-istijabata suka yi su karbi wato su amsa kira wamtanau anil imani bi annahu min indillah suka yi su imani cewa qur'ani daga Allah yake suka ƙaryata ayoyin Allah suka musanta shi suka makance suka kurumce fa aba aksarun nasi illa kufura annas anan ana nufin wato waɗanda suka kafirce alqur'ani suka ji shi suka ƙi su aiki da shi sai kafircin kuma ba mamaki wannan abin da ake fara yanzu ko yanzu ma ba gashi ana ta nuna wa amerika ta yi ƙwar'aninta ƙasashen turawa na saboda fada da allah sun ƙirƙiri ƙwar'ani irin nasu amma ina da zai karanta ba ba dadin ji yanzu haka intanet idan ka shiga kana bincike akan qur'ani in ba kai wasa ba sai ka fada website din kafurai da zaka je ka samu ayoyin da ba na Allah ba haka ake ta fada da shi ba a san sa ana yaƙasa ana yaƙan masu shi to shine kuma du Allah tabaraka wa ta'ala tunda ya musu wannan bayani sun gagara kuma suka kama kafirci to sai ci gaba da hakaito mana irin tambayoyi na ƙuri da suka ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a qarata suka ce mu fa ba za mu taɓa yin imani da kai ba sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka bulbulo mana da ruwa daga ƙasa ka duba makka yadda take duk duwatsu ne a bushe take karkam makka duwatsu ne a cikinta ta sun sani kuma a cikin duwatsun suke suka ce ba za mu yi imani da kai ba sai kasa garin nan ya zama mai bubbugar da ruwa don su nuna gajiyawar annabi sallallahu alaihi wa sallama riwaya ta zo malaman tafsiri suka ce sababin saukan waɗannan ayoyi wajen guda biyar manya-manyan shawa ne suka haɗu a makka a wajen ka'aba suka je gurin manzo Allah sallallahu suka ce da shi ya Muhammadu ba su yarda da shi annabi bane suka ce ya Muhammadu ya kai Muhammadu mun zo ne dan mu wato ajiye maka hanzari za mu yi maka wasu maganganu ka saurare mu wa inna wallahi ma na alamu rajulan min al'arabi adkhala ala qaumihi ma adkhalta ala qaumika wallahi mu ba mu taɓa sanin wani mutum a cikin larabawa da ya zo ya shigo da wani abu ga mutanensa irin yadda kai ka shigo wa mutanenka da shi ba ka je ka jajiko ka yayi ko wani abu ka taho ka taho da shi ka kawo mutanenka ka kawo musu matsala shatamtal aba haita zagin iyaye wa'ibtar din ka aibanta addinin gaskiya addinin iyaye da kakanni ka ce mai aibu ka wautar da hankulan mutane wa shatamtal aliha kuma kai ta zagin alloli gumakansu suka ce idan ka zo da wannan addini da wannan zance da kake ne don neman kuɗi jama'ana laka amwalana hatta ta kuna aksara na malam ka bar wannan addinin za mu haɗa maka dukiyar mu gaba ɗaya mu baka sai ka wayi gari kai kafi kowa kuɗi a maka wa in kunta tatlubu sharafan fina idan ɗaukaka kike nema a cikin mu ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallama sawwadnaka alaina za mu sanya ka zama shugaba a kanmu wa in kunta turidu mulkan mallaknaka alaina in mulki kake nema ka bar wannan addinin naka za mu mai da kai mai mulki a kanmu manzo Allah yake cewa sallallahu ya gaya musu ma bi shay'un mimma taqulun ba abin da nake nema cikin abin da kuke faɗa walakin Allah ba'athani ilaikum rasula kawai ni dai abin da na sani Allah turo ne gare ku zama manzo ya sauka mun da littafi kuma wa amarani yana kuna bashiran wa nazira ya umarce ni in zamanto mai bishara da gargadi in isan muku da sakon ubangiji na kuma na isan muku kuma ne muku nasiha idan kun karba wannan shine rabonku a duniya da lahira idan kuka juyo da shi ni kuma zan iya haƙuri akan al'amarin Allah haka ya gaddara mun hatta ya kuma baini wa bainakum har sai Allah ya kawo lokacin da zai hukunci tsakanin nani da ku suka ce ya Muhammadu in gaskiya ne abin da kake faɗa in dai har gaskiya ne abin da kake gaya mana dinnan to ka roƙi ubangijin naka wannan duwatsu da ke makka da suka takura mana ya buɗa mana su muna cikin zafi muna cikin wahala a buɗa mana su kuma bayan an buɗa mana su ɗin an tafjura lana min al-ardi yanbu'a a buɗe mana ƙasa a faffasa mana hanyoyin ruwa ruwa ya rinka bubbuga ka je ka tambayi ubangijin ka yi mana wannan sannan ka daɗa tambayansa ka gaya masa mun ce ya haɗo ka da mala'ika ƙarara da za mu gan shi yana zuwa kana magana yana cewa eh gaskiya muhammadu ya faɗa eh gaskiya muhammadu ya faɗa mu ga mala'ikan yana gaskata ka ka daɗa gaya masa muna so mu gani kiru da mu zo ganin annabin tsohuwa mu ga aljannatai aljanna aljanna ɗin da manya-manyan gidaje da taskokin dukiya da kuɗi zinari da azurfa mu gansu a fili suna tare da kai kana da'awa don wannan ya taimaka maka akan rayuwarka da kuma bi ka sannan ka sai manzo Allah yake cewa ni ba da wannan Allah ya turo ni ba suka ce to shikenan in ba da Allah ba da wannan Allah ya turo ka ba to ka ce wa ubangijin naka ya rikirkito mana da sama akan mu mana ya rikirkito mana da sama akan mu kamar yadda ka raya ka taba gaya mana suka ce wani ya ce a cikinsu kai ba za ma mu yi imani da kai ba mu sai mun ganka kana takawa da matakala kana hawa sama kana zuwa wajen Allah da ka ce Allah ka ne mu ga matakala ba wai magana wai ka tashi yiwu ka tafi a matakala tsani za mu gani dab dab dab dab dab autar kafin samai walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu to ka yi masa wannan kuma idan kai ma mu ba za mu yadda ba in ka hau saman ma sai ka sauko da wani littafi muna gani da za mu karanta shi shine Allah ya ce da su kul gaya musu subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula sarki tabbata ga ubangiji na aini ba wani bane illa mutum ne kuma manzo karanta ayoyin mai Allah ya ce أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا وإذا ما كان دا غونكي ko gona ta dabino da inabi allah naka ya ba mu gona ta dabino da inabi mu gani manyan wata 'yan kwaɗayi kenan jannatun min nakhilin wa inabin sannan mu ga ƙoramai na gudana a cikin wannan gonaki wato ta kunu laka bi sifatin khasa Allah ya baka wata gona taka jannatun an an ce janna ana nufin hadika wato gona wacce take na dibino mai kyau da inabi sun keɓance dibino da inabi ne da an bato a wannan lokacin kamar yadda alkur'ani ya yi bayani saboda suna daga cikin manya-manyan kuɗi da dukiya wancan lokaci da manoma suke nomawa to mu ga a tsakaninsu a cikin gonakin tsakanin inabi da dibino din mu ga anhar wato ƙorama na gudana tafjiran mai yawa kenan ruwa yana ta bulbula in ba wannan ba kuma sai me أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تسقط السماء كما زعمت علينا ko kuma ka rikito mana da sama sama din ta rikito ta faɗo a kanmu ka Allah kiyaye me kun ku ce su faɗi wani abun daban sai suke neman azaba kamar yadda ka raya mana kisafan ta zo mana a gutsire in an ce kisafan kaman qita'an ne jam'i ne na kisafa an gane ko ai kisfa da ke sukun da da sukuni akan sa din sin din kamar yadda a karaya mana cewa wato wato ai in Allah ya ga dama zai iya rikirkito mana da sama annabi ya taba gaya musu ai yana cikin ikon ubangiji in ya ga dama saman nan ma zai iya rikito da ita shi suka ce wannan abin da ka gaya mana cewa Allah zai iya rikito da ita a rikito da ita mu gani Allah ya ce afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ardi in nasha naqsib bihim al arda kenan aw nusqit alaihim kisafan min as-sama'i to wannan abin da ubangijinka ya faɗa a sauko mana da a kifo mana ita mu gani ba mamaki don sun faɗa ka daman sun ta faɗa wa izqalu allahumma in kana hadha wal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim haka suke faɗa dama dama ya ta'ajjaluna al-azab yasta'jilunaka bil azabi haka qur'ani ba wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin suna ta gaggauto maka su ce wai ai musu azaba sani wa ashe jahannama a kewaye take gafarai me na gaggawa za ku mutu yan wuta ne ku ba aw ta'ti billahi wal malaikati qabila ko kuma ka zo mana da Allah da mala'iku qabilan muna gani haka aka fasara qabilan ayanan muna gani da ido ko kuma suna fuskantar juna muqabilan laula wanzila alaina almalaikatu aw nara rabbana haka suka ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw atuwan kabira Allah yace yawma yarawna almalaikata la bushra yawma idhil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura to bayan nan sai suka ce me
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه يا سلام قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا هل يضرب سجامة فكاو تشالنج إمبا au ya kuna laka baitun min zukrufin ko ya zamanto kana da gida na zinari shine min zukruf asalin baitun min zukruf ana nufin gida na kwalliya gida mai ado gidan da aka kashe masa kuɗi gidan zina kenan a zukruf a larabci ana nufin a zinatu ne abinda aka yi na kwalliya ana iya nufin a zukruf kuma zinari da azurfa an ce zinari da azurfa ne shine asman ma yuta zayyano bihi duk abin da wani zai kwalliya da shi a duniya ai ya biyo bayan zinari da azurfa ko to shi yasa aka ce min zukrufin na zinari da azurfa aw tarqa fi sama'i ko ka hau sama kalmar tarqa tas'adu ka taka a matakala ka hau sama mu gani raqa fulanun fi sullamin ko fi sullami yarqa ruqiyyan ai sa'ida walan nu'mina li ruqiyyika ba za mu taba imani kuma da sawan hawan naka da zaka yi sama ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u sai ka saukar mana da littafi naqra'uhu za mu fahimce shi mu karanta shi mu fahimce shi kar kuma ka kama mana abin da larabcin da ba za mu gane ba kai ka ba mu kitaban naqra'uhu dole ne ya zamanto da lugar mu da usulubin mu da yaran mu kuma mu zama za mu gane waɗannan su ne challenges da aka yi wa annabi a jere a jere a makka shi ne daga ƙarshe kawai Allah ya ce ka gaya musu ƙul subhana rabbi gaya musu tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ka gaya musu ni ai ba kowa ba ne face mutum ne kuma wato menene a annabi ne manzo wannan abun ka yi shi ne ala sabili ta'ajjub wannan ai abun mamaki ne ai aikin Allah ne duk wannan kuke kawa ni ko mutum ne ba Allah bane kaga wannan tauhidi ne idan a nuna musu cewa manzo Allah ba Allah bane mutum ne ko ba haka bane hal kuntu din nan shi yasa ta zo da ma'anar ma kuntu eh ni ba kowa bane linnafi ce illa rasulan kasa'iri rusuli wa basharan mislakum kusun ne irin ku shi yasa tsarki ne yake tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai zai iya wannan abu kuma shi sa Allah ya bada amsa a wani gurin walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa sharna alaihim kulli shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa insha Allah walakin aksarahum yajhalun Allah ce da za mu saukar musu mala'iku din kuma a tayar musu da matacce yana magana suna kallo komi mu tayar musu shi gashi nan a cikin kabari mu tayar musu shi gashi su ganshi wallahi ba za su yi imanin ba sai dai Allah ya ga dama sai dai da yawan su jahilai ne sai Allah ya ce mai وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا نعم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuma harshe Allah ya fi mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yana cewa wai me hukuncin mutumin da ya bada kuɗi aka kashe wani sannan waye mai laifi a ciki wanda ya kisan ko wanda ya bada kudin ko dukansu dukansu gaba daya ina jin bai kamata ma'ai tambaya akan wannan bayi hai abu ne sananne an yi ba kudi ba ma ko tari ka taimaka aka kashe wani ta dalilin tarinka aka gane aka kashe wani da kai da wanda ya dauki kunamar bindigan ya kashe shi duk ɗaya kuke ba ma wanda ya bada kuɗi ba da wanda ya nuna aka kashe wani da wanda ya hanya aka kashe wani hun fil ismi sawa hadari ne kashe mutane ko sa a kashe wani ba mamaki wannan tambayar abu ne da yake sananne yana faruwa a garin nan ba wai wani guri ba akwai mutanen da aikinsu kenan su suna zaune sun iya zuwa su kashe wani sai a je a kwatanta musu a nuna musu gidan wani ko gidan wata wanda ake so a kashe din ko ta dalilin addini ko siyasa ko rikici su yanki dare su haura su je su kashe mutum su dawo a biya su kudin akwai su haikilas ana biyan su kuma akwai iyayen gidansu yadda ka san kamfanin security kamfani na security kamfani na masu shara kamfani na masu wayarin ko masu fenti kamfani na masu sai da motoci kamfani kungiya dai su ma masu kashe mutanen nan suna da kungiyarsu kuma suna ganin neman abinci suke yi kuma suna da customers akwai maza akwai mata yanzu nan mace idan tana rikici da kishiyarta ba sa zaman lafiya in tana so a halakar da ita sai ta je ta sa a halakar da ita ko wata tana so ta aure mata mijinta za ta iya biyan kuɗi ta sa aje a kashe ko wani yana so yana neman wata kujera ba a so ya hau sai aje a biya kuɗi a kashe shi akwai waɗanda kuma aikin su kenan sana'ar su kenan akwai masu amfani da bindiga akwai masu amfani da wukake akwai masu amfani da kako akwai masu amfani da gashi nan dai kuma mutane ne irinka suna zaune su kuma sana'a su kenan Allah muke roƙo ya ganar da su tambaya ta biyu wai mai hukuncin wanda ya wanka da iyalinsa halal ne ba haramun bane annabi ma yayi sallallahu alaihi wasallam wannan yana tambaya kasaru yaushe ne ne take karewa lokacin da kai kwana uku shiga na hudu a gari wasu malamin fikir suna cewa kasar ta fada a kanka za ka cika sallah wasu kuma suka ce a'a inda kai matafiyi ne to za ka yi ta yin kasaru inda sunanka matafiyi kuma kana jin kana kan hanya ne to ko wata nawa kai za ka iya yin kasarunka har zuwa ka koma gida kuma wannan zancen shi fi inganci an samu sahabbai sun yi kasar wata uku wata biyu watanni shi kansa annabi ya yi kasar sama da kwana hudu sallallahu alaihi wasallam wai ka fara rantsuwa shine duk wanda ya rantsa ya ce wallahi tallahi sai ya yi kaza billahi al'azim la ilaha illa sai na yi kaza in bai yi ba yana da azumi uku lafiyayyu a gadon bayansa sai ka yi su ba lalle ne a yi a jere ba amma dai azumi uku wata ta rubutu takarda wai shin za ta iya tsaye da aihuwa saboda karatu kuma don me ba daidai ba ne karatu ya faɗa ne karatu ya fi aihuwa abinda za a ce da ke a nan gurin shin in ana haihuwa ba a karatu waye ce idan ana haihuwa ba a yin karatu mata nawa suna haihuwan suke yin karatu ku daina ruduwa da gajeren tunani da turawa suke dora ku da 'yan boko marasa addini suna bautar da ku akan duniya akan wani abu ma ba amfani zai muku ba ki zo ma ki je ki gama karatun ki kare a kicin ba shi ne bane karshen dai karatun mace ake da je ta yi karatun kowa ne yake yi karatun zai bar ki je ki yi aiki ya za ki hana kanki haihuwa saboda za ki je ki shiga lacca a jami'a watakila ki zo karatun bai yi ba watakila ki mutu ma baki gama karatun ba kin yi asarar 'ya'yan da za su miki addu'a haka ne wata kila kuma ki karatun bai miki wani amfani ba kuma galiban karatun ma ba don Allah ke yi ba galiban galiban na faɗa kuma ko an jawo shi na faɗa da yawa ba don Allah ke yi ana yi ne kai saboda wata manufa shi yasa duk wanda zai wani abu ya tsarkake niyya yayi don Allah su ba mu da dalilin za mu hana kike aikata wani abun da shari'a ta ce a yi annabi ya alfahari da shi akan abun da zai iya yiwa ki yi shi ko da kina haihuwa masu ciki ko ina ne ana ba su gwamnatin najeriya constitution ɗinta ya ba da dama in mace tana ciki tana da maternity leave ko a makaranta ko a jami'a ko a ina ne idan baki ma yi jarabawa lokacin zaki haihu ana maimaita miki idan me zaki hana kanki haihuwa ki je ki toshe mahaifar ta zo ta baki matsala wata ta zo ta yi ta wannan allura alluran da toshe toshen mahaifan hana kanta haihuwa daga baya ta zo za ta tana neman haihuwar abin ya gagara an yi ta zurftu ana zuwa asibiti abin haihuwar lokacin da ake neman ta yaki ta je ta juye mahaifar a dulan dole a lokacin kuma ta zo take bala'i wa mijinta sai ku ji tsoron Allah ki je ki ci gaba da haihuwarki Allah ya sa muku albarka kuma yanzu matan ma masu aikin ma Allah na tuba aikin nasu ne suna da yi kawai amma galiban ka tambayi mijin da matarsa take aiki me take dauke masa nauyi da yawansu da yawa yawansu ban ce duka ba na yadda akwai wanda aikin nasu yana da amfani suna tallafa amma wallahi da yawansu ba sa yi bara ma ka san yaushe ta karɓi kuɗin bai ta kashe kuma galiban yan uwanta suke cinye kuɗin kai mijin kai bara kai bara ka ga kuɗin ba kai da wahalan biyan kuɗin makaranta da biyan kuɗin hand out da zurbcin kai ta makaranta da ɗauko ta da walhalu tana fara ɗaukan albashin dan uwanta shi zai rinka rike mata ATM card din nata ma kaninta ko yayanta ba za ma aji ATM card din a gidanka ba dan kar ma ka gani in kai broke wata ranka dauka ka je ka ciro wani abu amma kar ka manta kai ka biya kudin fam kai ka biya kudin makaranta kai kai zurutu lokacin yan uwanta da danginta za su kira su ce to saura ki tsaya kuma yazo ya mallake ki yana karbe miki kudin ki to kai kuma kudin da kai ta biya ba akai makaranta akai karatu kuma abin tausayi za ga ba sa iya taimakon ubansu ko uwarsu kaɗan ne daga ciki suke iya taimakawa iyansu da wannan aikin da suke yi ta ƙare kayan kwalliya in ma an cika sa an siya kuɗin ko albarka ne babu ne ka kasa gane ina suke da kuɗin a wallahi wani karanta yana da matsala ya zo ya karɓi rancen dubu kaza a kaza kaza kaza wane ne wane ne a za ta canja motar ta za ta gyara wane ne sai ta gama haɗa kuɗin kuma a kawo maka motar 770 sai ta ce wallahi ta tara 250 wai ka cika mata 750 ake sai da motar amma ta cika ta yi ta tara 250 wai ka cika mata wai ka cika mata wai aiki ce 500 fa za ka ɗebo ka wai shine wai ka cika mata saboda ta rena ma hankali a je a yi karatu da sunan Allah kuma in an samu aikin da ya dace a yi akwai ayyuka masu kyau da suka dace da matan aure ba mu hana ba a yi amma duk aikin da za ki ce ya hana ki tarbiyyar 'ya'yanki ya hana ki kula da hakkin aurenki ki sa ki cakuduwa da maza da mata da ke banta da maza da fitina to ina ba ki shawara ki haƙura da shi shi ya fi miki alheri idan ana ba ku labari akan abubuwan da mata masu aiki suke yi kare ba zai ci ba kare kasan kare ko wallahi kare ba zai ci ba idan tana gida lokacin da take gida ba ta aiki haka take zaune a wargaje ba ta kula da kanta ba ta tsabce jikinta in kaga tana wanka tana gyara jikinta to za ta fi ofis ne yan ofis su suke da rabansu ga kwalliyarta da adanta ba haka ba ne? amma a gida ta kashe kanta ta kashe jikinta mai gidanta bai da hakkin ya ga kwalleta da adanta amma in ka gama ci ta yi wanka ta shafa wani turare za ka sha mamaki za ka ɗauka ina za ta ci aiki za ta fi akwai waɗanda suna shiga aikin nan sun daina sa hijabi saboda a wurin aikin ba a sa hijabi ko kuma tana gani ita kaɗai ce mai hijabi akwai wadda fa koye kanta take ba ta so a gane ma matar aure ce tana aiki ba ta so a gane matar aure ne saboda a ofis ɗin duk 'yan mata ne yawanci to sai ta yi ƙoƙarin ta mai da kanta ita ma budurwa ce ta rinka shiga irin yadda wannan 'yan matan suke yi ta rinka mu'amala irin yadda 'yan matan nan suke yi da waɗanda ma'aikatansu a gurin aikin suke keɓanta da su suke abubuwa da barna da su ta'adi ka zo da matarka matar aurenka ne matarka ce ta aure bata dora maka ruwan wanka ba bata yi maka abinci akan kari ba bata yi kaza ba amma ga can wani nan wani wai wai shugabanta a wajen aiki wai masinja sa ce wai yana tana yana aikinta ke je ki dauko kaza ta je ce maza dauko kaza yi kaza wani yana ce yana sarabata matarka ta aure ta sunna tana can karkashin wani ta dauko wancan fayil din ta mika wannan ta tsaya a daka mata tsawa a ce yi kaza ka dauko kaza je ki kaza a tura su wani asamin ita da wasu samari da yan mata da maza a mota dai sun tafi wani asamin a mota dai su tafi yi guda wajen kwaɗayi akan mutane ba kuna son albashi ba tun da kana son albashi ku dole ka hakura da wulakanci a shi sa wani mutum ni ya burge ni wallahi abu ya burge ni ta zo ta abin nan ya ce kin ga hajiya tun da yar alhazai ne ta yi karatu an abin nan ta tada hankalinta ita aiki aiki ya ce ki nutsu da Allah mene nawa ne albashin naki ba aikin kaza bane an dauke ki nawa ne za a baki dubu sha bakwai ne da ɗari biyar ya ce to shi kenan za a biya ki ashirin ki zauna a gida ki ci abinci ki kula da tarbiyyar 'ya'yanki ki zaman aure duk wata alkawari zan baki dubu ashirin in ban baki ba ki fita ki je ki aiki a'a ita gaskiya ita a bar mata aikin wallahi tallahi ya ce ya ce to me kinga kin yi saving time ba ki kashe kudin kwalliya ba wata matan tana ita ma wannan mata ta yi bayani da aka zo da ƙarshe ta ce wallahi akan kudin kwalliya kawai make up da take ta yi a watan nan tana kashe kudi ya kai sama da dubu bakwai da wani abu kayan kwalliya da turarruka da mayuka da dole a shafa a gyara jiki saboda za a je wajen aiki dole ta tafi ta tas tas fes yace to me na damuwa ta ce gaskiya ita aikin da take so ya ce to kin ganin da ya ba Allah ki sa a gaba ba ta ce ita Allah ta sa a gaba amma gaskiya ita aiki za ta yi ya ce yanzu da ke aiki a gidana an miki ƙarin dubu uku da ke je wani guri ke aiki a baki sha bakwai da ɗari biyar wanne ta ce ita aiki kaga wannan yake nuna kenan suna da wata manufa akan zuwa aikin za a yi kwalliya za a fita za a hau mota za a yi waye za a yi waye za a sha iska aje a jefar da gili akan teburi haka suke wallahi da yawansu ku yi haƙuri ba na san yau na zunguru yauwa amma na san akwai matsala ne akan wannan babin haka ya zo ya ce to gaskiya zan gaya miki Allah ya ce in ɗauki nauyinki in taimaka miki in mai kaza amma kuma Allah bai hana ki taimaka min ba ke ma ya ce to gaskiya in har kin ce za ki je aikin nan to za mu yi ta da wajewa duk abin da ya shafi kayan nauyi na gida shinkafa masara gero wannan kudin makarantar yara asibiti don ɗauki nauyi amma duk abin da ya shafi harkar kayan masarufi da cafani to yana wuyanki magi gishiri onga a milo suga madara bombita biredi pampas wannan kayan gefe-gefen na jone-jonen ya ce shi kuma yana kanki yawwa ni kuma ni zan dauki masu nauyin tunda Allah ya kore miki na da abin da zaki yi shi kenan ta ce eh ta yadda ya ka gani ka san akwai manufa ko a hakan ta je malam kuma da yake tsayayyen mutum ne ya kafa doka ya ce akan wannan kuma za a iya samun matsala a gidan nan fa ya loda ta haka ta wata daya albashin nan babu ya kare ga kayan jone-jonen ta shafe-shafen ta sai sai magi ne baya sayuwa miyar wani lokacin ba kashin miya ga abubuwa dai ta samun matsaloli wata ɗaya wata biyu da kanta ta dawo wata na uku ta ce kai abin ashirin ɗin nan kawai shi kuma ya ce sai dai sha bakwai to kaga wannan mai aka raukala wannan mai adalci ma mai hankali kenan a cikinsu idan wata ce ba za ta maka wancan din ba kuma dole ka bata da ta yi ku fahimce ni fa saboda akwai kungiyar mata 'yan nema wa mata 'yanci mu ma muna cikin masu nema wa mata 'yanci wallahi a fahimce ni ba cewa ne kar mace ta je ta aiki ba amma dai wannan shine abin da ke faruwa akwai wasu bangarorin kuma da matan suke taimakawa ba na yi bayani a wasu wurare daban amma yau dai ga akan abin da nake yau ba so galiban matan sukan je su yi aikin amma aikin mijin baya karuwa da komai a kan shi ‘ya'yanta da ta haifa ba ta iya biya musu bukatu da kudin aikin da take wata kuma gaskiya tana yi wallahi don ba za ka hada ka zama abin nan ba akwai su sosai wanda aikin akwai alheri akwai albarka suna taimakon iyayensu suna taimakon mazansu Allah musu albarka Allah sake zama irin wannan amma ina magana kan majority ɗinsu akwai matsala so ya kamata a kiyaye zaman auren nan yana da muhimmanci kuma mutunci ne kima ne akwai kungiyoyi yanzu suna nan kokari suke su raba mata da zaman auren suna nan aikin da suke yi kenan hanyoyi da dama na kazantar da rayuwar auren a nuna wa mace ko a fim ko a wani wasan kwaikwayo ko wata drama sai a rinka zo ana nuna matan aure ma yanzu cikin wahala ake yi aure ta haihu ta tara yaya gajiya ya same ta ga matsalolin gida ga waye wacce kuma a nuna wayayya ce tana zuwa aiki ga ta ofis ga motar ta nan tana cikin haske ga kaza kaza ga miji babu shekara 48 bata yi aure ko na fari ba waye waye gashi nan dai duk ana nuna wannan kamar yadda suna nunawa ko a hoto za ga suna nuna ko a asibitoci ko a bakin titi masu family planning sai a je a nuno ga can wancan mutum a ɗauki hotonsa sai a ɗauke shi ya ƙoshi mata sama a ƙoshe ya yi tas ga ɗan haƙorin maka a nan gurin ta ƙoshi ya ƙoshi ga 'yan 'ya'yansu guda biyu ɗaya ɗaya namiji da 'ya mace guda ɗaya ka gane suna ta 'yan rataye jika ta cikin nema sai a nuno wani kuma ga can mai gida hularsa haka ta goce ga matarsa ta shiga wani yanayi ga ya'ya yiwu yiwu ya'ya wajen bakwai takwas tara ga kudaje na bin wannan wannan ciki ya kumbura wannan yana cikin talauci sai a ce sai a ce family man kenan eh mana ya tara ya'ya ya tara yaya ta tara yaya to ana so a nuna karki bari a gidan mijinki ki tara yaya matsala ne eh shi yasa suke zuwa matan suke ta yin allurai suna murɗe mahaifar ba a sani ba dan katta haihu katta tara yaya shi ma shi yasa bai yadda da ya tara yayan ba da ɗaya da biyu ya ishe shi ya ci ya koshi tunda daman duniya ya zo ya ci ya koshi yana yi wa sauran yayan bakin ciki kar su zo duniya dan gani yake arzikin ƴaƴansa hannunsa suke ba wani wanda yake arzikin ƴaƴansa hannunsa suke wallahi Allah bai taba baka ƴaƴa uku hudu biyar ya baka arzikin ƴaƴa biyu ba duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa goma to sai ya bashi arzikin da zai ciyar da goma daidai gwargwado saboda riko ne kawai ai mana bayan Allah ne ƴaƴan so kula da wannan mutum ya je yana aiki wa turawa bai sani ba da ƙur'anin ka da komai amma kana ka zama bawan turawa baka da manufa wai aka samu mata suna ba da mama wa 'ya'yansu a gaban 'yanwansu mata ba laifi za ta iya amma dai baya cikin ladabi mai kyau haka ko ya dai mace ta dan saka yadin yana da kyau ko da kwa uwanta mata ne in a gaban maza ne kan wannan ta bayyana tsare shi wanda bai kamata ba dalla malam a ji hankalin wasu mutane za su zo masallaci karatu kafin malam ya zo za su yi ta surutu a masallaci wasu kuma suna karatun ƙur'ani shi masallaci yana ladabin zama a cikinsa ba a hayaniya da surutai da daga sauti a cikinsa so ya kamata mutum ya kiyaye mutum yana da wasu maganganunsa na siyasa ko na kasuwancinsa ko wani abu na duniya ba ce aka yi ba a magana kwata-kwata a masallaci ba ana yi amma dai a kiyaye daga sauti da ta da hankali a cikin masallaci bai da kyau kuma idan wani yana karatun ƙurani a respectin karatun da yake yi kar a zo a ce mai surutu ya kamata mu kiyaye kuma wannan shine sibar ahlus sunna na kwarai ka ga yana girmama masallaci Allah gane da mu wannan yace assalamu alaikum a satin da ya gabata malam ya ce aure dole ne wajibi ne menene ya sa aure ya zama dole tambaya ta biyu shin akwai hukunci kenan akan wanda bai yi aure ba idan akwai menene hukuncin to wannan tambayar taka ban sani ba in maka uzuri shi kullum mutum ya kamata ya san ya kamata ba kwarai kasan an yi ba daidai ba muna faɗa shi ne laifinmu shi karatu ana zuwansa ne a koyi ladabi da mutunci da girmama mutane ita tambaya tana da ladabin yadda ake yin ta malami da ya zo ya zauna ake ma karatu kasan dai ba ma'aikacinka ba ne mai taimakonka ne ko ba ka bane ba yawwa in ya ga dama zai iya zama a karantar da yayansa a gida shi ma da awa ne so mutum ya daina zuwa yana rubuta wani tambaya haka kamar wani izza wani nuna isa ko wani abu sai a ce bara amsa tambayar ba ko ba ka bane ba sai mutum ya je wani wuri ya tambaya yanzu wannan ka ce assalamu alaikum an ci sama ya sallama satin da ya wuce ka ce aure wajibi ne mai dalili don allah ka ce kuma ka ganta allah irin wannan tambayar ta ka gatsau gatsau din da ka tsaya ka hannu su a cikin bayanan da aka yi ma da ka samu amsar tambayar da kai a lokacin haka ce malam Allah ya saka da alkhairi ko ba ka bane ba shine dai abin da za ka yi ba biyan kuɗi kake ba ba albashi kake ba amma dai ka yi wa mutum addu'a yana da kyau a yi in wancan yi wancan yi sai Allah ya karba ka ce Allah saka da alkhairi tunda taimakon ka ne kuma kai ka sani ba da zan yi yanzu hau kan kujerar na haka kawai in faɗi abu da ka bai zai yiwu ba bai zai yiwu ba bai zai yiwu ba to kaɗan yin addu'a Allah saka da alkhairi da Allah malam ku za a ɗan faɗakar da mu menene hujjoji da dalilan waɗanda suka ce aure wajibi ne haka uslubi ne mai kyau amma ka ce wai wai wai wai an ce wajibi ne me dalili to bara faɗa ba ka gani to ka gani gashi malam kirma ma yana yana tsatsince su ma Allah ya sa ma ka gani satin da ya gamata ma yayyo irin ta aka cire ta da damero eh shi yasa shi yasa kun ga mu gaskiya majalisin nan mu fa karatun nan fa mu muna yi ne da tarbiyya yau an zo mu tara mutane ba kawai ana gadara ahlus sunna bane mutum ahlus sunna bai da hankali bai zai yiwu ba an ce a daina yin dariƙa a daina kaza to kuma ce aka yi a zuwa rasa kunya ba haka ne ilimi daraja ne da shi yanzu malamin jami'a ne yake karantar abin nan zaka mai tambaya kana rawar jiki zaka tambaye shi saboda tsabar bala'in tsoron kari ko ba kare ya ce ma ka maka kare ko so nayi wannan bayanin ne don jawo hankali kar a sake mana irin wannan tambayar kuma an yi bara amsa ba tunda mun sha karantar da mutane ladabin yin tambaya akwai sanin ya kamata da mutuntawa lafazi mai kyau yana da daɗi ku rinka jin yadda ake inda ake harkar ilimi ake yin ɗalibai suke tambayi malamansu abin zai baku sha'awa in mutum zai tambayi malamin sai ya ce Allah ya maka rahama Allah ya sa ka gama da duniya lafiya Allah ya ji kan iyayenka Allah ya sa albarka a cikin iliminka Allah ya amfanar da mu da nisan kwana da Allah zai baka Allah ya baka nisan kwana Allah ya amfanar da mu da kai ya tafi dan alkhairi sanin ce malam da Allah mai hukuncin kaza wallahi duk duniya inda ake harkar ilimi haka ake me yasa mu a kasar barami ba mu ba cewa muka yi dariƙa ba ba cewa kai malami ka zo ka bauta malami ba ko durkuso ba aika durkusa da shi ba yi haka ga tsagage kake mika masa hannu ya mika maka jabki wani ma in ya rike akaram kallafi ya jijjiga ka diddai ana hakura amma kuma tambayar ma kuma sai a zo a abin nan ba mutunci a ciki Allahumma amin so da Allah ya kamata mu gyara nayi wannan ne dan gyara wallahi yanzu haka yana da uzuri shi wannan mutum wataƙila ba da niyya yi ba wataƙila kawai shi yana ganin hakan ba matsala ba ne amma dole in ragargaje shi don nan gaba kare ne ko wani yana da niyyar zai haka yawwa kowannen mu da kuke ganin sa a nan gurin tsabar imani da takawa da neman lahira ya kawo shi nan gurin kowa yin kansa ne shi ya kawo kanshi duk wanda ya ga dama zai iya kin zuwa haka ne shi yasa ni yanzu nan wani fashi a cikin ku ban isan mai magana ba tunda shi ya kawo kansa lahira yake nema ni ma kuma ban zo ba wanda ya sai mun magana ko ba haka bane na ga da haka ne mana eh kowa ka kansa ya kawo wai so muke mu haɗu a nan mu bauta wa Allah muna neman lahira ban sani ba ko dai haka ko ba haka bane ba yawa to tunda muka haɗu mu bauta Allah kuma ai sai mu abin da ya kamata so ahlus sunna hanya su hanya ce ta mutuntawa da girmamawa da darjawa amma in kuna so ku je ku duba yadda yan dariƙa suke wa malaman su ku kun sani ai wani ai tubabbe ne fitowa ya yi ya san yadda ya kaware kuwa ai an sanya ake yi an sanya ake yi an sanya ake magana ma ba sa iya musu wallahi magana wallahi ba su iya musu magana sai da dabaru amma yanzu mu gani ake ka shiga sunna kai sunna ne niwa sunna ne ai didde ne wallahi ba didde bane wallahi akwai bambanci yawa ya kamata mu fahimci wannan fa so a nan gurin na faɗa cewa fatawar da na bayar satin da ya wuce magana ce akan wata magana ko na ɗora na ce in mun tafi akan ra'ayin wanda suka ce aure wajibi ne bidayatul mushahid na imam ibn rushd littafi ne na fiqihu yayi magana akan matsaloli da dama littafin nailul autar sharh muntaqa al-akhbar littafi ne na fiqhul hadith an yi magana akan aure an kawo maganganun malamai dangane da hukuncin aure akwai wanda suka tafi akan aure dole ne suka ce wanda yake da hali yake da iko ko ba ka bane ba bai da wani mani min almawani dole ne yayi sunna ce wajiba akwai wanda kuma ba zai zama dole ba zai zama mustahabbi ne a gare shi ko sunna ce akwai wanda ma haramun ne ma akwai yanayin da yake ciki haramun ne ya aure akwai ba lokaci ne da ba dan yayi gatsali wallahi sai ne bayani dalla dalla duka gaba daya amma saboda wannan abun da yayi wato ban da karsashin da zan ba da ansar ma a nasi na rantse muku wallahi inda ba dan yayi wannan tambayar ba da sai na faɗa in ce me matsala kaza kaza dole ne ya aure me matsala kaza sunna ne ya aure me matsala kaza wai wai tun muna jami'a ina jin shekara ta biyu level 200 muka karanta wannan abu kuma Allah ya sani ban manta ba to amma in ka zo yin karatu ba dole sai ka ta itinabi kai ta bayani kai ta bayani ka cika wa mutane a wani lokacin munasaba ake samu in ka zo kan gabar wannan wataran sai kai bayani wataran kuma in ka zo tunda ba shi ake magana ba kawai sai ka faɗa shikenan amma na faɗi littattafai ka koma ka duba ko irin su fatul bari din nan kitabun nikah da maganganu akan akamun nikah duk suna littattafan fikiri sun yi bayani akan hukunce hukuncen aure zaka samu insha Allah akwai hukunci ga wanda bai bayi mana ya saba Allah kenan yana da wannan damar da bai yi ba wai mai hukuncin wanda ya yi aure da kudin sata ko kudin interest ko kudin corruption aurensa ya yi amma ya saba wa Allah aurensa ya yi amma ya saba wa Allah ai auren auren ake dubawa sunnar auren na nema an bani din shi ake duba ba kudin da ake kashe a cikin auren ba da yawa kudaden da kuke kashe ma a cikin auren Allah bai ce ku kashe ba ina fata ana fahimta da ma cewa za ka yi mai hukuncin sadakin da aka bayar da shi da kudin sata a gyara maka tambayar da haka ya kamata ka ce idan ya yi aure da kudin sata ya sato kudi ya gina gida ya aure ya sato kudi ya ci abinci ya sato kudi aure daban wannan kuma kudi da ya sata daban kudin sata da hukuncin sata kuma daban shi kuma tsogoran auren shi kuma daban aurensa inda ya cika sharuɗan aure na musulunci shi kenan aurensa ya yi allah kuma zai kama shi da sata da corruption da kudin cin hancin da ya yi Allah zai kama shi da wannan Allah gyara mana halin mu ya sa mu cika da imani dan uwa ana roƙon addu'a wata mata ta rasu yar uwan ɗalibin wannan majalisi ne ana roƙon a taimaka a sa ta a cikin addu'a da shi gaba ɗaya Allah ubangiji ya fi mata Allah ya sa aljanna ce mu komar mu gaba ɗaya wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh